نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن ومسلمي قاشاء الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم wannan lokaci na a masallacin juma na karkada jamhuriyar nijar kenan don sha Allah za mu darasi na motsa ta imam malik yau muna nawa ne muna goma ga wata na rabi sani hijira shekarar 1442 wanda ya dace da 25 ga wata na 11 shekara 2020 daidai sai kamera ba ta yi ba na tsaya ya kai yan kuma ba saba ɗaukan inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yanwa gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara don mu markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke gurkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna Laraba goma ga wata na Rabiul Thani hijira shekarar 1442 wanda ya dace da 25 ga wata na 11 shekarar 2020 yau insha Allah za mu yi littafin mutsatsa imam malik yau za mu yi darasi na hamsin da tara insha Allah darasi na hamsin da tara ɗan waka yana akwai tambayoyi akwai ta harko yana cewa menene hukuncin ado a masallaci a suna ne ke so rutu ko abu ne sananne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kawata masallaci a mai ado a mai zane umar bin khattab lokacin da ya samu halifanci aka samu dukiya ya yi umarni a gyara masallaci a gina masallaci amma ce iyaka an tuhamu lafsakir kakka sa jajja kakka yi masa wasu kenan dai na magana ke ce karkatinin mutane wannan shi na sananne kan wa masallaci kawa ina ga mai tambaya iya tambaya dalilin gyara da aka masallaci na gani wannan dinde mai gani mai hankali nan ba wani abu da ce na sa na kawa wannan haske saboda a ɗauki wurin da kyau na imaji abinda aka kawo a cikin mutulan na ado ya yi wani ka gani yanzu aka hudda su kuma hutula ta da ɗan adam ne ta yi wannan abin walƙiya kenan mai kamata ma ka magana ne wannan ba an sa saboda walƙiya saboda hasken wurin ne kurin kun kuwa da ya ganin da ni majlis take na magana kullum masu doka suna mana rimartin cewa masu sa su ya shirya mu haske ya kaɗan a wurin shi dalilin sa ba a sa su kun da a yi ado kurin a kalla ba ne saboda sa ado tulu da yawa da a ga hasken wurin muna ga anan bamu da wata kwalliya kun kwalliya ce da an yi ta tun warkon wannan masallaci ha an biya kwantara ta yin ado duk wannan abu zai shi ha an biya ne na ga mai ginin mai biyan kudin da zai haƙuri da shi kuma Allah ya ce ba matsala shi jiki abu ne mai kyau gyara masallaci ne kun bai ba kuma yanzu ma wanda zai wannan gyara ne da ce zai maka cewa ba bukata idan kan maka kawo wani magana cewa wannan ba ai shi dan kwalliya bane ba dan aiki aka wannan adam ba ado bane bane wancan wanda ke ɗauka hankalin mutane na kwalliya da wani wani ne ba shi bane kai sai ta biyu dan uwa yake cewa akwai ranar wa'azi da aka yi na ƙasa sun shiga wani rubu na sun je a hilin wa'azi an yi sallah da baki sai aka ce za a yi jam'in sallah su baki suna ƙasar su kuma 'yan gida ne aka ce ba an yi magariba aka ce a tashi a kawo isha ai jami'i kuma na iya maganar to su sun bi jami'i sun yi ma'ana gan magarba da isha a lokacin magarba mai matsayin sallarsu yan uwa na kuma sha bayani kan mas'alar jami'i na sallah an bulaguro an shara'anta shi yin gama sallah ko jami'i ta ko jami'i ta akhir a yi jami'in wannan kayan sallah ta biyu ko a kai ta farko lokacin na biyu misali a kai magarba lokacin isha a yi tare ko a janyo isha yin a yi da magarba tare ko a kai azuhar lokacin la'asar a yi tare ko a janyo la'asar lokacin azuhar a yi tare duk wannan an sharanta mai bulaguro in ya bukata kenan ita kasaru ka'ida ce azuhar la'asar isha a bulaguro raka a bibi ne amma jami'in sallah in ka bukata ne zai gyara sauki ne to don haka a gida in wani darura ta gitto na bukatar gama sallar za ta yi idan kai ba lahi ba ne a misali wa'azi na ƙasa ga wanda yake misali ɗan agaji wanda aikin da yake ba zai ba shi damar ba gama sallar zai gyara shi kaga wannan zai iya jami'in sallah tare da 'yan baƙi yan wasan kasar sun sun yi raka a biyu ka tashi ka ciko raka a biyu don kai ma kana daga cikin wani uziri da zai hana ka da zai jamsin zai gyara ka amma wanda kudin zai kawo ba abin da yake gudun gidan shi zai ta yi ta yi zamanin shi hira kawai da wani wannan kaga bai wata bukatar jam'i bai kama shi ba akan dalili ba da zai zai jam'i gaskiya magana wannan shine kurin magana kan mas'alar wannan Allah wa Allah sai magana ta uku mun yi bayani jiya na maganar neman addu'a ga wani wani ya ka magana kamar kenan ba yin addu'a ne dai mutum ya makan shi ɗan wa inda mutumin mai wannan abin inda zai shurara da kyau bayanin da na yi na cikin tawassuli wanda aka shar'anta akwai maganar halitta wani da kasan mutumin kwarai ne ya maka addu'a ba laifi ba ne abinda na yi bayani ɗaukan wannan kafa yadda muke al'adarmu ta nan an maida addu'a sai malam irin sauran addinai na yahudawa da nasaru haka ce al'adarsu kusantar allah sai an fita hanyar malam to aka ce a musulunci addu'a huwal ibada addu'a ibada ce kuma allah subhanahu wata'ala ya hudu وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان idan bayina suka tambaye ka game da ni ci ina kusa da kowa ina amsa kiran mai kira in ya kiraye ni kuma yamma da umarni ud'uni astajib lakum ku kiraye ni umarni yama kowa kuma da alƙawalin astajib lakum zan karba mu wannan ba ke bance kowa da malam da jahili kowa zai roki Allah shi ne muka bayani ba laihi ka ce wani a samu addu'a amma ka sani kai ka tsaya matsalarka ba ta malam ba ce yanzu a ƙaskantar da kai ka roƙi Allah ba haka malam ba yake kenan wani matsalar da yawan suka malaman malamin harkar shi daban ba kuma an mai da abin kasuwa mace ko da an shara'anta yin addu'a a musulunci musulunci bai shara'anta mai da addu'a kasuwa a mai da ta kasuwa ga masu addu'a nan a gida kurin malami ya zamana irin wannan al'ada shine mai neman arme mai neman kudi mai neman iko mai neman wakishi ta wani abu mai neman alkhairin zai sharri komi a ce ga mai yi na azamne wannan al'ada ce ta mutanen ba ma duniya ake tannan ne aka mai da wani abun addini malamtaka kamar bukanci wannan ba musulunci kashi ba da haka muke kira kowa roki Allah na ce yau kana matsala ba ka da tsakiyar malin haka zamana ba ka da kasuwa ba ta yi ko an kore ka daga aji kana bukatar aiki matsalar duniyar ka san yawa a ce kudin hemi kudi za a yawa har ba gaskiya ba don haka kowa ya kira Allah ya kaskantar da kai ga Allah da sunayen Allah zufofin Allah cikin cikin sujada ko ina mu gaya mu Allah bukatunmu Allah yana kusa da kowa kuma ya alƙawarin zai amsa mana addu'ar mu kuma so da yawa za a samu wani bai kai ba malamin bane ba amma yayi malamin kusantar Allah haka nan addu'a ibada ce kan mu ce kullun sai malam Allah taimake mu sai ci gaba da karatun mu na motsa ta Imam Malik a darasin mu na 59 a darasin mu na 58 mun hara ruwaya ta Aisha radiyallahu anha ta maganar mulki da tai za mu koma farkon hadisi insha Allah وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي وقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها abinda yake ruwayar Aisha radiyallahu anha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam urmu mu dake nan qalat take cewa tace ra'aytu zasta aqmar saqatna fi hujrati naga wata uku wata kaman zaman abun wata guda uku sun wado daki na ko gidana amurki da gani faqasastu ru'yaya ala abi bakr as-siddiq sai na ba babanta kira Abubakar Siddiq sai na bada labarin muhulki na ga Abubakar Siddiq na ce zarin magana Abubakar ta ga mai bice mai komi ba bai mata fasarar mulki ba amma ta bashi labarin ga mulkin da ta kyale ta ana nan ana nan qalat tace falamma tuwfi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dufina bi baitiha lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam Allah mai cikawa lokacin da ya cika da yaro suke nan aka binne shi a cikin ɗakin ta sai a lokacin nan qala laha abubakar hadha ahadu aqmarik huwa khairuha wannan wata uku da ci gani sun hada ɗakin ki wannan ɗayan ne a cikin su kuma a cikin wata uku shine hiyayye a cikin su nan menene tawilin za a binne mutum uku a ɗakin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kashin da Abubakar Umar haka akai ba mulkin da tai shine fasar mulkin ta uku ta uku da gani su ne guda uku to sai yanzu kika mata kuma har yanzu bai ga mata ba san baya a ta a wata uku da zama dayin ki wannan shine dayan su kuma a daya ukun wannan shine hiyan su kuma haka Allah ya kaddara annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mai cikawa a cikin ɗakin ta kuma abin da yake sunna ta Allah ta annabawa akan duk inda annabi ya mutu anan ake binne shi Allah kaddara ya mutu a ɗakin Aisha radiyallahu anha kuma anan aka binne shi a cikin ɗakin nata aka binne babanta a ɗakin Umar bin Khattab lokacin da aka soke shi a cikin zaman jiya da yayi ya tura wajen Aisha radiyallahu anha yana neman alhurma a wajenta lokacin an binne manzan salama an binne a babanta akwai wuri a wurin bai dokan sama da haka ɗakin da aka nanar salama bai kuce kabari akwai sauran wuri ya ce iya neman alhurma ta mai alhurma ala abin ne ni kusan abokaina abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ma alhurma a wajenta ta bada dama in na mutu abin ne na a wannan mutu ya tura ta ce a gaskiyar magana wallahi na wannan wurin na yi buri ni nake so in na mutu abin ne na a wannan wuri kusan babana da mijina amma umar ya nemi alhurma ba zan hana shi ba na ba da dama in ya mutu abin shi haka suka yi bayan lokacin da kayan ya mutu sai jim abdullahi wannan tambaya da nama aisha rabbiya la'anha yakan yi tana jin yauni na don ina khalifa idan na mutu kaku binne ne sai kun tambaye ta uzini ka aje ta ji yauni ne ba ta so ba in na mutu bayan kun san na mutu na cika kinan babu halifanci ya kare na mutu ku tambaye ta haka aka yi kuma bayan ya mutu a sace ai ta kare ta bashi ke wannan shine muhalikinta na wata uku annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar anan aka binne su a dakin aisha radiyallahu anha nan binne wuri sababin binne annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wurin ya koma wannan abu mun yi bayani wannan asali abin haka annabi ya bar duniya kai haka abubakar ya kallo kuma annabi sallama haka binne shi haka binne umar sabai suna kallo kuma a lokacin nan ta muku masallaci kabari ba cikin masallaci ba yake a gehi yake yanzu ne yau da kullun ya yarda yau gobe yau gobe hal al'amarin da ko da ƙari za a na masallaci ba a ƙari sai dai a ƙarin a wajen a gehin kabarin ya gaba yau da gobe ne sarakuna masu iko ko suka ga ya dace su maida shi a cikin masallaci suka kewaye suka zagaye shi amma dai ba sabai ba suka yi ɗan baya ne suka maida kabarin a cikin masallaci da shi a yau hujja ta ‘yan bida'a da suke binne shi wani a masallaci ya su ce maka ai ga nan sallallahu alaihi wasallam an binne shi a masallaci annabi ba a mai binne ba a masallaci a ɗakin aisha ne kuma ganin haka allah ya ƙaddara duk inda annabin Allah ya mutu ana ake binne shi kaji sababin al'amarin kin da yake haka yanzu dai nan kenan Aisha ga mulkinta na wata uku da ta gani sune wannan guda uku Abubakar da Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kenan shine nan kenan take ba labari da cewa tace ra'ayatu thalathata aqmar saqatna fi hujrati naga wata uku sun wado daki na وقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق نبال لابار مولكنا قال أبو بكر الصديق قالت سيتكت عائشة فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها أكا بني شعر لكن قال لها أبو بكر أبو شمت هذا أحد أقمارك wannan shine ɗayan watanninki da kika gani kuma huwa khairuwa shine hiyi a cikin su wannan ruwa ta in baka haka wa haddathani an malik عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمر بن نوف بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفن بها abinda na imam maliki ta samu labari ta hanyoyi da dama ba cikin wanda ya amince da su labarin menene cewa sa'ad bin abi waqas sa'id bin zaid tuwafiya bi hadisan Allah masa cikawa a keke wani gari ne kusan wuri ne kusan Madina anan Allah masa cikawa wa humila ila Madina aka dauke su zuwa ga Madina wa dufina biha aka binne su a Madina nan iya so kawo mai dalilin kawo wannan ruwa an Imam Malik cewa ana iya dauko mutum kenan daga wani wuri a kai shi wani wuri mai daraja haka ne dalilin kawo ruwa illa hadisin yana da rauni na mamalik kan wannan magana ta ɗauko su daga wannan wuri kuma abinda yake an san sada bin abi waqas ganin iya cikin guda goma da aka ba bushara da aljanna kuma an ce shine karshen su wajen mutuwa cikin mutum goma da annabi ya bushara da aljanna sada bin abi waqas shine karshen mutuwa kuma sa'id bin zaid ma iya cikin aka bushara da aljanna tunan kuma kama abin tarihin ba tare suka mutu ba amma me yawa kana tarihin kowane ya mutu a ƙi amma daban-daban na tsakanin mutu sai mai kai shekara biyar dan shi sa'ad ya wuce kana ta 55 shi kuma sa'id an ce ta 50 ko da ɗaya haka shi dai kenan ya riga yi tsakanin akwai shekaru tsakanin sa'ad da sa'id na maganar shi da nan an kawo maganar binnewa mutum a wani gari yan wa duk da mas'alar wannan za mu gani a ga makantar ruwa ta gaba insha Allah sai mu ga magana wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu qala ma uhibbu an udfana bil baqi la an udfana bi ghayrihi ahabbu ilay min an udfana bi inma huwa ahad rajulayn imma zalimun فلا أحب أن أدفن معه وإما ثالث فلا أحب أن تنبش لي إزامه أروى شام بن أروى كتاب بابان شكنا أروى بن زبير yake cewa shi urwa ma uhibbu an udfana bil baqi bana saka bakata ko bana neman ko bana san abin ne albaqi kina kabar madina inda ke sahabbai mahiwa na aka bi na aka binne shi ba ni bata bukatar abin da na baki ban bukata kai na ana me yasa yake cewa yake cewa al'udu fa bi ghairi ahabbu ilayya abin ne na a wani wuri ba baki ba na hisan bin ne na a wani wuri da bin ne na baki me dalilin shi yace inna ma huwa ahad rajulayn ɗayan mutum biyu ne za a gama ni da shi ko za a binne mutare ko wuri guda yace ɗayan biyu ne imma wani alzalimi ne kusa da ni za a sani kabarin shi a tona a sani ita ni kufa la'in hubba an rufa na ma'auban na su abin da alzalimi wa in ma sani ko ko mutumin kwarai ne za a gaba mu da shi za a tone kabarin ni a sani a wurin fala hubba an tun bashi ni isa mu bana buƙatar a tone kashin mutumin kwarai a sani nan kage nan akwai magana ba da alhurma ga mutanen kwarai kan wanzu a nan akwai wani al'ada a nan garinmu mutane za su zo makwance kamar gidansu don suna da fami ko matsayi a gari kullum sai wata unguwa su kewaye ba mu binne mutum sai a nan biyan gidansu za a zo a binne wani a kusa in suka zo kowa aka binne ya sun tone sun sana shi za ka da ƙashi mai bisu mai dace ba a an tone wasu nan ne unguwarsu kamar gidansu kaga wannan irin ake meri ne kamata a mirori kasa ba hakan gaskiya irin wannan mai da kamfante kamar gidanka ba haka bane ba sai mutum ya karan shi ya kabaran shi in mai hali ne can sai kai kare sai muka san kamfante yan gidanku wallahi da kamata ba mu mu zaka gaskiya da kamata ba ba mirori suna bari irin wannan abun kullum mutum mai da kabari kamar gidan shi da yawa ba kuma mai nan garin akwai ta malamai akwai ta masu hali kullum yan gidansu kullum in aka binne suka zo sun tone sai su sa na tsawon bai kamata ba nan akwai cin mutunci ga mamaci a tone da shi ba lafiya ba komai ko a tone ko da dan dai an kawo wani babba nan dai a takaice Imam Malik ya kawo wannan magana ta binne wani ko binnewa muhimmancin binne mutum a wuri na kware ya kawo ta ruwa wacce ba ta inganta ba amma wannan ta inganta zuwa ga shi urwakin abin da ya inganta shi kenan bai bukatar haka nan wannan yawa bane sananne mas'alar alƙashin mas'alar doke mutum daga inda ya mutu a kai shi wani gari a sunna abin da yake mai kyawu abin da ya tabbata na salama misali lokacin da aka naga uhudu ne ai an doko matattu za ka yi su baƙe na wata duk wani wanda an haka tsanami ta maida su duk wanda aka doko a maida shi wanda aka ma a maida shi baƙe abin da kowa yadda mutu kuma da mahimmanci magana gaggabin da mutum cewa ɗauke mutum ake daga wani gari zuwa wani gari da ake na al'ada in ba wata darura in ba wata darura ta shari'a bai halitta ɗauke mutum zuwa wuri sai in ana ga misali a wannan garin ko ana misali da ake fi a wurare daga mutum ya komi kudin a toni shi haka kashin da komi komi ida ma a tattara shi kuma kai a cewa wani wuri irin wannan abu na wulakanci wanda dai ana gudun wani abun in dai ba ta darura dai ya kamata a ɗauke mutum daga wani gari zuwa wani gari sai inda wata darura ta musamman da ta sa haka can an so a gaggauta binne mutum a inda ya mutu ko ina mutu wannan shine baban haka sai alwuquf lil janaiz wal julus ala al maqabir zamu tashi bayani akan tsayuwa in an gagawa kuma da maganar zama akan makwantai ka zama na kan kabari حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقل بن عمرو بن سعد بن معاذ النافي بن جبير بن مدعم عن مسعود بن حكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد abinda yake wannan ruwaya ta sayyidina ali bin abi talib yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqum fil janaiz thumma jalasa ba'd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana tsayuwa in ya gagawa kuma daga baya ya zamna wannan shine asalin maganar an gagawa ta zo hucewa da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya in ya gawa hatta wata ran bai yahudi ba so shi annabi ya rasulullahi inna hawa yahudi ne bai yahudi ne ba bai yahudi ne bai yahudi ne rasulullahi sai na mata fazi sai wata wata alata nafsa ba dai bane ba annabi ya tashi koroyi cikin bukhari cikin sai muslim annabi ya tashi da gawa hatta sai bai ta yahudawa sai are ne dai da farko ke haka da madanki amma daga baya ya fasa gaba ya wasta shi sai da na'ari a wata sutura wata jana'iza an ji sai ga wani irin wannan jin wannan labarin annabi ya tsayuwa ya gagawa don tsayuwa biyu ne ake magawa tsayuwa in ta zo hucewa ana tsayuwa da an an je makwantai ba a zama sai in an ajiye gawa duka wannan kowace annabi ya barta shi ne suna zamane sai wani ya tsaya sai sai da ce mun zamana yace a bai zama tana ce ban zama ya gane kenan wancan ruwa yace wannan labarin annabi yana zamana sai an je gawa ce zama an kai zan baka labari ta kun zamana je aka kare yake mai ce haka ne da annabi da annabi sallama ya gawa ya tsaya ko wurin aje ta ya tsaya amma daga baya fasa kuma sai muka fasa sai muka zamana shi aka tawo shi aka tawo shi aka tawo hukunci ne mansub an shayi hukuncin farkon lamari haka ne an ga gawa ya a tsaye kamar da akibinan suke da yawa yanzu amma nan daga bayan haka ita yin wani muka wasu tashi kira mun wani wasu tashi yanzu an ga gawa shi sai da nake cewa wanda na kenan kane kuma fil jana sun majalisa ba daga baya kenan ya zama na yi wasu tashi sai kuma cewa wannan ruwaya hadisin ya inganta kan haka وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويتجو عليها قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب abinda yake wannan ruwaya imam malik ya samu labari cewa sayyidina ali ibn abi talib kana tawassad alqubura yana kishingida iya kwaje matashin kai da makwantai wataju alaiya yana kwanci ma akan makwantai shine imam malik alkashin wannan labari da ya samu sai mun ce imam malik ya ce labari ya samu sayyidina ali kaga kina ko ne ka tsaya ko ne da kace dan abu malik bai gaba annabi kai bai bai gaba bai gaba bai gaba bai ba kuma ce aliya ba aliya kaza kai labarin shi ma kai mai ne akai to kuma akwai matsala kan hanyar hadisin gaskiya yana da rauni duk da haka da shi imam malik rahimahullah karkashin wannan ruwa ne kan hukunci yake cewa wa innama nuya anil qu'ud ala al-qubur fi ma nura al mas'al yace muna ga shi an hana zama a kan ƙabari ai akwai abu ne sananne suna salama iya cewa latin su al'ubur latin sallu ilaiya annabi ya kafa zama na kan ƙabari kuma kafa sallah na kallon ƙabari to wannan abu cewa annabi ya an san da shi annabi ya hana zama kan ƙabari to nan kuma ga labari ya sai da na ali inda ya inganta kuma duk makufi ko wanda inganta makufi ne shi wajen hataruwa akwai ruwa cikin sai musulun kwadin cikin sai musulun wanda annabi sallallahu yake cewa la tajlisu ala qubur la tasallu ilayha ka ku zamana kan kabari kun ga ku sala kuna kallon kabari to dan sai da ya ya samu cewa iya iya iya kishin gida iya ta da kai da shi kuma iya kwanci kan kabari kenan kama abu ana yake kenan to ita ruwaya bata da inganci to ga shin dai wannan imam malik shi ya kawo hukunci kan sai ka cewa innama nuyi al qubur fi ma nura yace an hana daman zama da aka ce an hana zama kan kabari fi ma nura a cikin abin da muke tsammani kina tsammanin shi kake na tsammani yake iya tun da akwai magana taranna an zama kan kabari kuma ga zama sai da na ali iya zama iya al'amura shine yake ta ina tsammani abin da aka hana zama karin magana ne ana hana biyan bukata ne kenan yin kashi akan kabari na kana ba zama ba shi haka yake dan ya ga kenan gashi an zanna an kwanta ba to gaskiyar magana a maganar zama annabi ya hana zama kan kabari kurin wannan kuma na ruwa ta albata inganta ba ko da an samu wasu cikin magawata an samu ibn umar an samu ya zamna amma wannan an ce ba hujja bace ba bayan annabi zana ya hana ya rashin sanin labarin wani abu daban dalili amma dai abu tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana zama kan kabari kuma wata kabari anan ba ana ne ba gudun an binne mutum ba a inda yake da alama ta kabarin bai lalace ba dan kabari idan ya rushe ya lalace ya zaizaye babu alama kabari kai na cikin dan babu shi anan ba a kiran wannan wurin kabari dan haka na bayan ta ya bayan ta ya ba mu kwanta gaba da ba zama mu kwanta ta mu kwanta san ba zama mu kwanta dan duka mu kwanta mutane ne duka mu kwanta mutane ne ba da tsohon mu kwanta adam kenan sai ka dan adam bai ba sai ka je mu kwanta yake inda ai za a je ana sarawa ka gani yadda diga ana sarawa katu iya zuwa sai ka ce a wurin ba ta binne mutum ba an binne mutum a wurin ɗaya biyu uku na a wurin an ta masu za su ce maka a nan wuri zama mutum uku ce ko ta hudu a shi irin su goda a shi masu ilmin kwantai a nan zai ce wuciya mutum uku ce an binne kasa ta ci ne an binne wani biyu uku amma kama kasa ta gama da wata ta gama da wata babu ma ƙashin ƙashin ma babu kuma mutum ne dan wanka aka binne a wurin kashin ma babu balle a ce wani kashin babu kuma ya ba ma babu sai an sara da kai ana zuwa ka ce ba ta binne wata wurin gaba ba an an ci duniya an kare an koma ka ta ce ne babu shi kodaya to dodo bari hima mutum kenan ce Allah ya da imani wannan kenan yanzu dai a takaice maganar kodin zama kan kabari gaskiyar magana kurin mutum ya kaurace mishi inda akwai alama ta kabari hatta da ake maganar gini ko sallah kan makwantai cewa kamar da yake cikin na littafi na wannan littafi da albanin mullaye na wanda yake magana kan wuraren hana sallah akan magana magana kan makwantai da sauransu cewa inda wurin da makwantai ne a matsoho ya lalace babu alama kabari ran ba kai ko da an gini ba kai shi makwantai ne da masu cewa ta nan magana ta kawo wannan wakaci a nan ko sabon gari wajen guwa kaza da wurin duk gidajen da ake a wurin duk kabarai ne yanzu kuma an yi gini kenan wurin yan unguwa ba su da sallah saboda an ba a sallah a makwantai su kuma sun yi gina a kan makwantai ita tana wa yan unguwa hankali gaskiya ba haka bane ba kamar da tabin sai rahmanullah malamai sai magana inda ake kira makwantai inda akwai alama kabarai akwai mutanen a wurin mutaka ya kurin tsohon kabari ne inda zaka tona maka samu komi ma wannan ba kira shi kabari wannan tsohon kabari tsohon wuri ne kowai ne gurin haka duka ruwa da yawa da makwantai ne kenan ba a kiran shi kabari wani koda tallata kama raunin gidajen kasa ya kare raunin wuraren kuma kare ne ko ya zama kare ya zama unguwa ba babu alamar kabari ba a cewa wannan wurin makwantai ne amma hukumcin makwantai mataka babu alama wannan littafin tazir sajidin albani shine a cikin tazir shine aka magana sai wa haddasani wannan da ruwaya ba inganta ba ta sayyidina ali yana cikin gida akan kabari wa haddasani an malik an abi bakr bin usman bin sahl bin hunayf annahu sami'a aba umama bin sahl bin hunayf yaqul yace a nana kace كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا nan abinda yake ba labari shi aba umama bin sahal bin hunayf yace muna halartar gawa fama da lusu akhirun nas ba kenan hakka hamda zai zo daga baya ba mai zama in yazo sai an ba su uzuna uzuna mene an ce sai an sallah an kare akan gawar kenan kowa zo ya tsayawa da a sallah akan gawa tunda bayani ya gabata dai kan cewa an yi sallah kenan an kare tukun in su kun daga ba mai tahiyya ta yi amma dai an kada magana sallah ce kan gawa ba magana ba ta bunya sallah kan gawa in ba zo iya tsayawa yana jira sallah gawa duk wanda yake nan kashi an zo kowa ya zo bayan sallah kuma in so kuma mai tahiya makon tahiya tahiya mara tahiya sun zama zai zamana shi da an samu matakin farko na sallar gawa domin sallar gawa an yi magana tana kiradi kiradi guda na sallar kiradi guda na rakiya da abdullahi bin umar kitan iya tsammani ma da farko wurin kiradin guda ne sallar ne daga an kare bu sallah ya tahiya shi sai ga sanar labarin ashe annabi ta kiratan kiradi bi ne yanki bi na lada akwai na sallah daban kuma na rakiya zuwa makwantai daban sai ashe mun asara lada sai wa mai yawa shi dai na farko dai a ce akalla an samu sallah da kai wannan ruwa ta inganta zuwa ga shi salibin nafke na ba mu mamaki ba sai annahi an nubuka alal mayit magana kuma hana yin kuka ga mamaci hana yin kuka حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق عن عتيق بن حارث هو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيق أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فساح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت أبن لك أبن لك لا بارك من صلى الله عليه وسلم ja ya udu abdullahi bin sabit ya zo ganin abdullahi bin sabit bai lahiya fawaje da hukar gudu ba alai da ya zo cuta ta yi nisa ya yi nisa fasaha bihi na annabai daga murya wane annabai kirkira shi fasaha bihi shi daga murya wane falamin jiru bi amsa mashi bashuru yana biya nisa sai فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون النبي يسي قال لك أبي نساء إنا لله وإنا إليه راجعون النبي استرجعي وقال بين استرجاع سيتا مسلم غلبنا عليك يا أبو الربيع تنايش شيء أبن يهيك منا أبن يارن جاي منا أرن جاي ما كنت هنا أبن هكا ينك أبو الربيع جن هكا فسح النسوة وبكينا وبكين sai mata suka fara kuka suka fara kuka na mutuwa na tashin hankali sai annabi ya ce abin ya tafi ya yi nan lawa nan lawa shi kamar ya abin kare sai suka fara kuka fajala jabir yusakkituhun sai jabir ke masa kushuru kushuru ya ba da kushuru fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhun fa idza wajab fala tabkiyanna bakiya قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال إذا مات da jabir iya neman hana mata su yi kuka shi ne fata da jabir saki tuhun ya sa su shuru kushuru sai faƙalar rasulun salasallam da'awun annabi ta barsu barsu sai za wajab in ya wajab fala ta bikiyan na bakiya kawata kawata idan daga ga ya mutu nan wata bace maka bayani a gaba da ta suna yau cikin kalmi ne mai jawa eh ta faida wata ba fala ta bikiyan na alai mana fala ta bikiyan na bakiya kawata wata ko da kanta kai daga ya mutu to shikenan nan me yayi kare magana kenan maganar ba hana ba kuka dan akwai bamancin kuka na kyara da yake da laihi mai hada dan gaske wanda aka yi mutuwa ba ɗaya da kuka na rashin lahiya bai lahiya idan sun yi kuka bai lafiya bai cikin wancan kuka mai wa'idi na azaba magana kenan a daga dai ma'ana sai ke jabir an mace barsu barsu barsu barsu su yi kansu amma idan daga ya mutu to kan wata mai wata kuka ta kare kuma an kare kenan kuka na mutuwa ne aka hana an ba na mutuwa ba ne ba kan ka hana su magana kenan in ya mutu ne wata mai kuka ta yi shuru amma na da rura wannan sun duka nasu to da manzala ce musu wannan sai da waje bakin wannan fara ta bakin bakiya in ya abin ya tabbata kan wata bi wata kuka sai suka ce ya rasul ya manzo Allah kuma wujub me wujub da yace waza wajaba waza wajaba me waza wajaba sama ma na wajaba ga bi laraba ne shi anan fasih sai yace idza ma shi ma'ana zaba bana kira in ya mutu shi nake ni da yace idza wajaba jima kida ma'ana ma'ana kamar idza mata ne kenan idan ya mutu to fa ta baki yanna baki duk wani kuka kace kuka kenan bayan mutuwa ne aka tsaye da maganar kuka faqalat ibnatu wallahi in kuntu la arju an takuna shahida tace wallahi na rantsa da Allah ina fatar baba ma'ana shahidi ne tana fatar babanta shahidi ne sai take hudin abin da ta gani abin matsayin babanta take min tsammanin ta ta ta la'arudu la'arudu ce ita kuma an ƙarfi kai shahidi ne ba kun san cewa wani shahidi ne cewa abu ne mai wahala ka ware ta wani ya shahada abu na ce malaman sunan salaf suna inkarin hakan sai dai ka ce mutuwa cikin shahada ce mutuwa kan kaza shahada ce amma ka yanke ma wani shahidi ne shine matsala da mazara yana raye an hakan yayi inkari wa ga maka wani ma sun ce wa fulan fulan shahidin a wajen yake ko an kashe yace kalla ina fi nar yace a a a wuta yake a wajen yake mutu kuma yake tare annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu kace wani shahida ne yace kalla ina fi nar dan wuta ne kai ka sani kashe matsala kenan annabi ya sani dalili wata ruwa annabi ce na ganshi ya doki wata riga ya koyi ta ganima to haka kenan baka san mutum tsakanin shi da Allah zaka tafi na fatarwa ne ya shahada haka ake cewa irin wannan aka irin wannan ake irin falsafin wani aka ce wani shi ya shahada wannan wani karka ta kafa ce wani shahidi har ma a cikin ga shahidai an san su zo shahidai wannan bai cikin karantar salaf suna inkarin haka ne kuna kace wannan wasu wani ga gidan shahidai amma kace wannan shi san shahidi biyu shahidu gare su a ba wannan ba a yanke sai ana fatar dai ana fata sun shahada muna ma fata wani ya shahada haka za amma cewa kullum shahidi ne da ya mutu kin Allah ana mai fata dai tace ina fatar la arju an takuna shahida ina ma fatar ka zamanto shahidi fa in fa innaka qarqalata jihadak domin nan za ta yaƙi ne komi na tafiya yaƙi ya shirya shi ne jihaz akwai jihaz na tattalin kayan amarya na ango akwai jihaz akwai jihaz wannan jihazi ne na kayan tahiya bulaguro na yaƙi su na yaƙi bisa bilali kenan ka shirya kominka za ta yaƙi ya shirya komin ku allah mai cika ba ta wannan kenan niyya tunda akan niyya shi da ya mutu tara mai hatar ya samu shahada sai faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad auqa ajrahu ala qadri niyyati Allah zai bashi lada gwargwadon niyyar shi kaji kai ne kashi da yanke ta ba in da yake niyyar ta Allah shi zai bashi lada kana da ba abin zuwa ga Allah Allah zai bashi lada gwargwadon niyyar da yi dan sallallahu alaihi wasallam a yayin tabuka ana tahiyya ina bil madina ta jalib a madina mun bar wasu mutane a madina a gida amma duk ta yadda muke duk kwarin da muka ci duk dutsen da muka hau muna tare da su kamar muna tare da su kuma mu a cikin daji muna hawan tudu da gangare ya ce a gida suke duk takin da muka yi tafiya kamar muna tare da su amma suna madina ce ya ce habasa mul'uzar sun niyya wani uzuri ya hana su zauwa ka ganin niyyarsu Allah ba su ladan ta hiyar jihadi fi sabilillah kenan wani abu ne kuma niyya a mai tsakanin bawa da Allah da bawon shi kai baka iya yanke ta sai dai watar a kai sai kiranan sallar salaman da ya ce mata wannan ina laƙada a ƙawajar alaƙadar ne ji Allah ya tabbatar mai da ladan shi gwargwarin ne shi dai nan babanki sai yake ce musu wa ma ta'udduna shahada me kuke kira shahada ku wala shahada qalu alqatlu fi sabilillah mutuwa cikin jihadi fi sabilillah shine shahada sai yake cewa anan yake ga wata ruwaya idan shahada musu kalili wata ruwaya ce kenan har mutuwa ce a wurin kade shahada kenan da shahidan a doma ta yan kadan ne a ba nan kade mun ka samu shahada da mun san komi mataki-mataki ne hatta a jihaki ba amma shahada mai sunan shahada ba a jihadi ba kaɗai ka samun shahada ya ce eh faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الشهداء سبعة سوى القتل في سوى القتل في سبيل الله akwai shahidai bakwai shahidai bakwai banda mutuwa a jihadi fi sabilillah nan sai ya ce al-mat'un shahid wanda ya mutu a cikin alloba ta faliyu ce zazzabin sauro ne suna alloba da ake a ta corona ce duk wani abu corona ta cikin alloba nan da kwana goma ɗaya cikin manyan malaman sunna na duniya malaman hadisi ali bin hassan alhalabi allah mai cikawa akan corona mutumin jordan ne ya ɗaya cikin manyan almajiran albani wanda albani ke ba su aiki yake kula da abubuwan shi da yawa da kuma kwarai ya ce hukumar suna hidima allah ce shiga ta mashi ga ta kula kuran shi a cikin kwana biyu ta kama shi ya sanarwa ka kai mai ziyara duka da halin da ke ciki kuma bayan kwana biyu kuma Allah bai cika ba to irin kenan mutuwa fi sabilillah kenan mutuwa kenan a cikin alloba shahada ce dukan alloba ko an ce ko kwalara kwalara ma duka alloba ce kenan almata'un shine wanda mutu cikin alloba shahada yayi wal gharid shahid wanda ruwa ya ci shi ma shahada yi amma a cikin jirgin wani abu da yaba ne kada ruwa cika ka yi shahada wa sahibu za ta rijam nan za ta rijam wani malaci ne ke hutawa a kirji ya yi illa ga can cikin huhu wasu na sa ƙarƙashin hattuta ta tuberculosis sanar da a cikin su'al wata ruwa ta ka su'al maganar akwai lafazin ma zo kan su'alakin akan maganar fi'il da ga fi'il ne kawo na maganar lafazin na na tuberculosis a wata ruwa ya kawo iya cikin alloba iya cikin malarin da ake shahada aka mutu akan shi cuta ta tuberculosis ta cutar tari da aka ce tuberculosis kan ya ce kenan sahabi za ta jam za ta jam an ce wata cuta ce ciwo da ke mutuwa a kirji ya kai ga cikin huhu wal mabatun shahid wanda ya mutu akan ciwon ciki ko ne zawo ne murdawa ce irisar ce duk stomakin hayar stoma sunan tumbin ne irisar sunan malati ne irisar an take wani yadda stoma ko yadda stoma stoma sunan tumbin ce wa hazan ce sunan ta ne stoma ce wani yadda stoma ko yadda stoma stoma sunan tumbin ne shi stoma sunan malatin irisar ko haka ne kenan cuta ko sakin ko ma da abin na ciki na ciwon ciki ko irin masu aikata daddan daddan duk cuta take ce duk cuta take an ce ba kayyade ba sai mana kun cuta wanda irin ciwon ciki ne mutu shi ma shahidun shahada yi wal harq da wanda ya mutu a gobara wuta ta ci daga mutane suna ga kamar wani bala'i bala'i ne same shi wuta ma ta ci shi an gani shahada ce akai shahada ce wuta ta kona ka zaka shahid wallazi yamutu tahta alhadam da wanda zai mutu kalkashin gini ya danne shi ya mutu shi ma shahada yi wala mar'atu tamutu bi jum'in shahida da mata da ta mutu a wajen nakuda wajen haihuwa Allah kaddara kwanan ta ya kare ita ma shahada ce hakenan shahidan suna da yawa wannan kenan kaga nan yadda kenan wannan irin mutu a wannan hali ana mutum kyautatan ya shahada magana kenan a ciwon ciki ga alloba a jirmewar ruwa wannan malatin za ta jam na ciwon ciki konewa mutuwa karkashin gini da mata da ta mutu a cikin aihuwa a cikin nakuda nan menene ake maganar kabar mu Allah lamarin bawa kullum tsakanin bawa da Allah sai Allah kura ka a shiga akwai da kana kallon mutum kaza ne amma baka san tsakanin shi da Allah ba'awa baka shaida baka iya yanki ta cizon kan sahabban ba da annabi annabi wajiba anan wasan ko gashi annabi ana yaki ta rasulullah gaskiya wane wane wane wane kun ya gama mana ya rabota irin da yake bala ya kashe ya kashe ya kashe kawo ya kashe kawo ne su sai ba sun sai musulmi annabi ce ko fa ina dan wuta ne sabai kasa da ne wannan su sai dan wuta ne su su sun ga aran nan babu nishi bala'i wanda kashe kawo ne da shi daya cikin sabai ya ce abin kai na irin sai na gaban wani mutumin duk abin da ake a cikin yaƙi shi kunshi nake banda me za a yi annabi sai annabi bai bai magana banza amma mutum wani abu da ke za a ce ana yi ana can aka wani fawo ya kashi an kai amma abin shi ya mutu kamar sai ya mutu ta so da ya mutu ya shahada ya ce kalla bai mutu ba annabi bai bai wurin shi shi bai mutu ba suka koma suka yi shi bai mutu ba abin da saura kenan kai dan ƙarshe da mutum yau kana shi wani mutum ke ba labarin sun zalba ko sun musulun ya ce yi na ga mai yau kana iya kamar ɗan jarida ya ce can ina bin shi ƙarshe ina kallon shi kurin an jima sai aiji kibiyar shi haka a tsaye sai ya tashi ko sai hawa da kurin fitar da kanshi a shi kashe kanshi ne zai ce ya rasu lalla ya kashe kanshi annabi ce a shaɗu an ni rasulullah a shaɗu an ni rasulullah na shi neman zuwa manzan allah ya tabbata ba mu shiga aljanna mai imani ya ce la ta kusa illa mu'min yanzu ku sama bazara kaga nan wannan tsakanin in ba Allah ba shi adam annaba an ga abin da bani ya san me zai mutu bai mutuwa da bai samu shahada ake tsammani haka nan maganar ya yanke shi aka ce kullu ana cewa kaza sakamakon shi kaza me kaza dan aljanna ne abin da ke bambancin da masa ganewa a ce wani ayyana wani dan aljanna ne shi yau da annabi wa shi da katukura kowaye mun tsammani kowaye da annabi ya sahaba ya musa ka annabi ba wanda annabi ba da annabi ko sahaba tana rayi ba sai wani kun ajira tana mai fata kaza da umma ala lokacin da mun da wannan ina ga Usman da lokacin da zai mutu sai na maka shaida kai mutum annabi to waga miki waga miki cewa ya rabota kace idan kuwa irin Usman wannan ba aka yi akti to ta da ha ba ka ba za ka kike duniya dan hawun ba ce ba yankewa akan wani haka nan yankewa akan muayyan wani kaza da alheri ne da iya naka ya kaza na alheri a muna fata wani wallahi kike tukawa muna ma wani fata shahada duk kuna haka nan amma mu yanke wani shahidi ne ba nan bane muna mai fata alheri to wannan shine sai kuma na ruwaya hadisi ne wanda yake tabbatacce mu cewa ya tabbata hadisin da hadisin sai sai wa haddathani an malik عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أمد بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي يريد معناه بيهودية تبكي أو يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها عائشة والمؤمنين رضي الله عنها تنا بعد labarin cewa abin da ya wakana yace Aisha وذكر لها أنبات اللاباري أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يقول إيا بعد فتاور تشيوا إن الميت لا يعذب ببقاء حي ماما تشي أنا مي عذابا دليل كوكا ما سري كان دليل كوكا نئي لما تشي أنا متن عذابا تشي حكا أكبر ابن عمر إيا بعد اللاباري sai aisha radiyallahu anha take cewa ya gafirullahi li abi abdurrahman Allah gafarta ma abu abdurrahman nan ka anda cikin raddi ne cikin hikima cikin tausa kalma Allah ya kan abu abdurrahman kira abdullahi bin mashin akun shi sai da abdurrahman akun shi abu abdurrahman tace Allah ya kan abu abdurrahman amma yanzu la nakatib amma shi bai kaja ba ba kayya bana ba da gangan ba kayya bace tsara magana ce wadi amma ta walakin nan ya mance magana abin da yawa kare take cewa ta ce in ma ya mance matsalar abu aka tsako kuskuren magana ne kaji ta ce mai yawa kana innama marar rasulun sassanin behudiya annabi ya huce ta wajen wata behudiya da ta mutu ya biki alai a haluwa danginta na mata kuka faƙali sai yake ce musu innakun da tabakuna alaiha kuna mata kuka wa innaha la tu'azzab fi qabriha ana mata azaba a kabarinta kin bai hudewa ce dan kafara ce ba dan makuka ba dan ka dan kafir ana mata azaba dan kuka dan kafircinta in wannan mas'ala ba laban umar kade ba ruwayu da sun zo tabbatattu sabu sun maganar ana wa mamaci kuka ana mai azaba dalilin kukan masu rai illa abin da malamai ke cewa abin mutum ya tafi na amurka koma tarihin laraba da rayuwar larabawa a wancan zamani su a wancan zamani akwai al'ada a cikin sananna mutum ha abin alfahari ne na cewa na mutum a sha kuka banza abin ɗan dangi ne wasiya ma ake ta abin kuka a yi kuka yanzu ma yanzu ma akwai ƙabilu masu haka nan masu gwada ɗayan mutum da yin kuka da yawan kuka da aka mishi in mutu a sha kuka don na ganan a ƙasa makwabta hadda wasu kamar ana ga babban birnin ina ga babban birnin ne an kai aka mutu aka shiga ɗauko akwai yan kuka musamman wallahi na lagos lagos da rajin lagos da zama garin baki ne akwai kwamiti yan kuka ne kurinsu da maza da mata ko aka maka mutu a gidan bako ne sai ka shiga ɗauko yan kuka gurin a zo a turusu kuka ta kuka ta kuka dangi a kuka kuka kare a gidanka a sa'a mutuwa su ana kun kungiyar ta kuma mutum biya ta jikunan ya da kuka haya kuma su kuka su kuka kare a ji abin ne mutum kace kace kace baka da kowa wai kace kana san kai magana kana kana kana kana da mutane kuma haka ma akwai masu ganin cewa wa mutum kuka iya kaza alama kenan dan mutumin mutumin dan dangi ne iya da jama'a to irin wanda nake al'ada akwai ta sananna amma an ba shi ba magana aisha aisha ko ta inkari na ya za ku wannan magana Allah bai gama ta wata tawatar ukura lata Allah bai kawo da laihin wani laihin wani ya za a yi wani ko a wani azaba haka aisha ta inkari suke lalle abun kenan in mutum wasiya ce yayi na sha kuka an mutu wannan za mu azaba amma haka kurin wannan da kitan bai bai kuka wanda sai da wata zama yi mafuka da keta ko kuma yi mafuka makura da keta yi mafuka kuna amma za ba furo shi ke ba da keta da keta mutum na gajama wannan kuka zama za ba ya karbo ya karbo din guru da aka ba ba za ba ku bai san ka gaskiya wata aya tana wurinta kuma da magana cewa wani bai wa tsora ma wani laifi gaskiya abinda ba ka yi ba kurin haka mutum ko amma azaba kan magana shi bai sai dai in kai ne wannan kai da uzuninka an ce ƙarƙashin wannan ya kamata idan ka san al'ada kukurin abin to kai wasiya ina mutu kamun goga in ka san akwai abin a cikin to ka yi wasiya ka amin goga ina mutu don cewa a komi yana rigewa aka ce ya ce kaɗin goga ko ana rigewa da yawa ana rigewa za ka ba ma magana ba wani ko a gida sa wani wani babbai ce kai ya mutu bayanin labar su suka zai anan da anan da gaskiya ba kawai ba kwarai abin ya rage mai kuka mutuwa da daga gaskiya in kwarai abin ya rage kuka da wannan wannan inda da ana kururuwa in da ake abin gaskiya yanzu ya rage ana samun zai nutsuwa ba kamar gaskiya kaga ai mutuwa kai shiru kuma wallahi saboda yawan karatu da ake da mata da wa'azi da ake da makaranta mata mata suke suna makaranta wannan ya sa gaskiya an samu gyara da yawa na yau kuka da ake da na gyara ko zuwa zuwa gyara ta haɗu tana ihu amma ya da sai abin ya rubu kware da ma za ki shawara ki to muhara akan muhara an zo ya mutuwa sha to daga nan muhara miji kusa ya ji kusa har kusa mu Allah shawara daga nan daga nan muhara daga nan muhara to muhara muhara daga nan ya fara haka zuki sai to kenan a takaice dai maganar ta kuka dalilin mana mutuwa idan mutum ya san ana yi to yi wasiya na mutu ka abu kuka don mutu daga cikin wani magana amma idan mutum kuma kuka kukan shi ne kayan shi gaskiya ba ta shahwaka shi ta shahwa mai kukan don niyaha na damar tana cikin kabira aiki na jahiliya ne bace kuma ce mace mai kukan kyara za a mata riga ta wuta eh za a mata riga ta wuta a narka ta da wuta a zaba ta kwan layi ne ne ya hanyar cikin kabira babban layi ne Allah kare mu wani ya kamata mu tsaya don samun cikin sabon babi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته